الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudu ga watan jimadal ula shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da 19 ga watan 12 shekara ta 2020 miladiya za mu dora a kan karatunmu na sahil bukhari muna kitabu tafsir babu tafsir suratul araf za mu tashi babin da ke faɗin waƙulu hitta waƙulu hitta na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قوله وقولوا حقا قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني إسرائيل وقولوا هبة واركلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم فبدلوا فدخلوا فدخلوا يصحفون على أستاههم أستاههم وقالوا حبة في شعرته.
wannan babi ne da ke magana akan wato fadin Allah tabaraka ta'ala cikin suratul araf an ce wa banu isra'ila lokacin da suka fita lokacin da suka cikin cikin dimuwa da Allah ya ce 40 sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa 'ala alqawmil fasiqin shekara 40 suka shiga cikin rudu da damuwa da rashi suna ta yawo a bayan ƙasa arba'in shekara arba'in to da Allah ya zo ya yafe musu sai ya umarce su ya ce su shiga garin baitul maqdis garin baitul maqdis ta wata ƙofa suna masu sunkuyar da kansu haka wannan sunkuyar da kai ɗin da za su shiga ƙofar garin baitul maqdis alama ne na cewa sun tuba kuma suna yi wa Allah godiya akan kubutar da su da yi daga wannan ɗimuwa da suka fada shekara arba'in su shiga suna masu koyar da kai ko ruku'i kamar yadda ibn abbas ya fada suna risina wa Allah tabaraka wa ta'ala abu na biyu ya ce wa ƙulu hitta ku shiga kuna masu cewa hitta hitta abinda ake nufi da hitta Allah ka yafe mana zunubanmu Allah ka yafe mana zunubanmu abinda ake nufi da shi su faɗa haka saboda sun yi wa Allah laifi ga abinda za su faɗa Allah ce nakfir lakum khatayakum za mu yafe muku kurakuranku to shine malam yace ya kawo mana hadisi riwayar malamin shi ishaq ya ce akbarna abdurrazzaq ishaq alhanzali ibn rahuya kenan abdurrazzaq ibn hammam daga ma'amar ibn rashid daga hammam ibn munabbahin ya ce ya ji abu huraira yana faɗa manzo Allah yana cewa qila li bani isra'ila sallallahu alaihi wasallam an gaya wa banu isra'ila wadkhulu al-baba sujadan ku shiga kofar baitul maqdis kuna masu sunkuyar da kai da nadewa ko ruku'i sannan ku rinka cewa hitta naghfir lakum khatayakum zamu yafe muku zunubanku amma ina fabaddalu fadakhalu yashafuna ala wato astahihim suka canja kalmar da Allah ya ce su faɗa ɗin sai maimakon su ce hitta sai suka juya sai suna hinta an ce su ce hitta sai suka da suna cewa hinta hinta alkama kenan hitta kuma Allah ka yafe mana to ai ba za su yi wa Allah da'a ba da haka ba za su faɗi wannan kalmar ta hitta ɗin ba sannan maimakon su shiga suna masu ruku'i ko suna sun koyar da kansu su shiga kofar garin sai suka canja suka ce ai yi wa Allah da'a ne wannan shi ma sai suka shiga suna masu jan duwawu aka saukar da kofar garin ta yi ƙasa-ƙasa ta yadda duk mutumin da zai shiga dole sai ya sunkuya amma saboda taurin kan banu isra'ila da tsiya irin ta banu isra'ila wai sunkuyan da ba na dai a yawon sana wa Allah ba ba a sunkuya ba kawai sai suka ce mu shiga da jan duwawu suka shiga suna jan duwawu suka shiga shine Allah ce fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الظالمي suka canja kalmar da aka ce da su su faɗa maimakon su ce hitta suka dawo suna cewa hinta aikin da aka ce su yi suka canja su shiga suna masu koyo suka shiga suna masu jan duwawu Allah ce muka saukar musu da azaba da tsawa daga sama saboda abin da suka kasance suna yi na fasikanci da sabawa umarnin Allah tabaraka wa ta'ala wa qalu habbatun fi sha'ra habbatun fi sha'ra sai suka rinka cewa habbatun fi sha'ra maimakon su rinka cewa wato hinta din kamar ayyuka maimakon su ce hitta a wata riwaya suka ce hinta a wannan kuma suka ce habbatun fi sha'ra shine dai alkama din wannan yana nuna mana ba yahudi makiyin Allah ne ba yahudi baya son Allah kuma ba yahudi yana faɗa da umarnin Allah to musulmi abun tausayi shine wanda yake koyi da waɗannan mutanen musulmi abun tausayi shine mai koyi da yahudawa ya ajiye addininsa ya bi addinin yahudanci ya ajiye al'adarsa ta musulunci da tarbiyyarsa ya rungumo tarbiyya ta yahudanci da yahudawa to ka duba irin wannan reni allah ce su yi abu su kisi kuma hakan da suke ta rayuwa da annabi musa ya ta wahala da su allah raba mu da sharrinsu da makircinsu su suke wahal da duniya yanzu sai abin da suke so su yi su suka fi kowa kaɗan kuma su suka fi kowa sharri ta kai ga yanzu lalacewa hatta wasu daga cikin kasashen musulmi neman haɗin kai suke da yahudawa saboda suna gaba su taɓa zama lafiya ba in ba su bi isra'ila ba babu masu faɗa da allah masu faɗa da addini irin yahudawa allah karba mu da sharrinsu na malam
باب كل الاقوى امر بالعرف وعن الجاهل قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابن عباس رضي الله عنهما قال سمع ويلة بن حسن ابن حذيفه فنظر على ابن اخيه الغر ابن قيس وكان من النفر الذي يغنيهم عمر وكان القراء اصحاب مجالس عمر ومشاورته دخولا كانوا او شبانا فقال ويلا لابن اخيه يا ابن اخي هل لك وجه عند هذا الامير فاستاذن لي عليه قال ساستاذن لك عليه قال ابن عباس فاستاذن الحر لعينا فاذن له عمر فلما دخل عليه قال هي يا ابن هي ابن الخطاب فوالله ما تؤتينا الجزله ولا تحكم بيننا بالعدل فغلب عمر حتى هم علي به فقال له الهر يا امير المؤمنين ان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه واله وسلم خذ العفو عنهم الخلق على الجاهل وان هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب عند كتاب الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيل عن هشام عن ابيه عن عبيد الله بن عن عبد عن الله عبد الله بن بن الزبير خذ العفو وامر بالعرف قال ما انزل الله الا في اخلاق الناس نعم وقال وقال وقال عبد الله بن بن بر بن براد قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام عن ابيه عن عبد الله بن الزبير قال امر الله نبيه صلى الله عليه واله وسلم ان ياخذ العفو من اخلاق الناس او كما قال
Na'am, wannan kuma aya ta gaba a cikin suratul Araf fadin Allah ta'ala khudhil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin. Allah yake umartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zamanto wato wato mai riko da da afwa ko al-afwu ana fassara shi da al-fadl falala wama ata min ghairi kulfa da kuma duk abin da ya zo maka ba tare da wahala ba akan fassara shi da al'afu wato ƙari kenan abin arziki da ubangiji Allah ya baka ko kuma abin da ka same shi ba tare da wahala ba wa amur bil urfi ka yi umarni da sanannen abu wa a'rid anil jahilin ka kau da kai gabarin jahilai irin su abu jahal da mutanensa wannan ayat ta sauka ne ta khudhil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilina wato kafin Allah ya umarni da aiji ai jihadi ayyaki al urf shine al ma'ruf al urf shine al ma'ruf wato al mustahsan min al af'al abu mai kyau a cikin ayyuka abu mai kyau Allah ya umarci manzan Allah duk abin da zai yi abu mai kyau ya kawo hadisin abu yaman malamin imam bukhari ne shine al-hakam ibn nafi shi kuma daga malaminsa shu'aib shine shu'aib ibn abi hamza daga az-zuhri shine muhammad ibn muslim ah, ibn shihab az-zuhri rahimahullah shi kuma malaminsa anan shine ubaidullah ibnu abdullahi ibnu utba ibnu mas'ud kenan ya ce annabna abbasin abdullahi ibnu abbas yana wato ba da labari kala kadima uyainatu bin hisin ibnu huzaifa wannan mutum mai suna uyainatu ibnu hisin ibnu huzaifa alfazari kenan ya zo فنزل على ابن أخيه سي يسوكا أو جندن دم أوانسا من سنة الحر ابن قيس ابن حسن كان تند أنشي على ابن أخيه زي زمنت الحر ابن قيس ابن حسن كان وكان من النفر الذين يدنيهم واتو عمر شي الحر ابن قيس ابن حسن yana daga cikin mutane 'yan fada sayyidina umar umar yana matso da su kusa yudinihim yuqarribuhum kenan umar ibn al-khattab a fadarsa a wajen sarautarsa da mulkinsa al-hur ibn qais yana cikin makusantansa yana matso da shi kusa da shi kuma dalili shine waka yace afwan yace wa kana al-qurra ashabu majalisi umar wa mushawaratuhu ya ce makaranta ƙur'ani shine al'urra wa kana al'urra'u wato ashaba majalisi umar wa mushawaratihi makaranta ƙur'ani su ne 'yan fadan umar masu zama da umar kuma su ne abokanin shawararsa kun ji malam 'yan majalisar umar Allahu akbar Allahu akbar yan majalisar Umar na kusa da sayyidina Umar a matsayinsa na shugaba sai tattaro mahaddata alqur'ani masana Allah wanda suka haddace littafin Allah suka san dokar Allah dan saboda kada yayi mulkinsa akan kuskure kada su bashi zalunci dan da ya kauce za su karanta masa aya to su ne mazauna wato majalisin umar kuhulan jam'i ne na kahalu wato a dattijo ne ko dattawa ne ko tsofaffi ne au shubbanan ko matasa duk wanda yake da qur'ani ko tsoho ko yaro ko yaro ne man dai yana da qur'ani kawai ya shiga fadar umar kawai shi yasa duk wanda yake so zai yi mulki ya samu nasara a mulkinsa to ya jawo masu ilimi kusa da shi duk mai mulkin da yake nesanta masu ilimi a mulkinsa to zai yi ta shirme zai yi ta kwaba zai ta abubuwa da ka kuskurensa zai fi yawa cikin mulkinsa wannan fadakarwa ce ga duk wanda yake sha'awar harkar mulki ko yake yin mulki ko yake sha'awar zai yi to lalle ya samu masana Allah su kewaye shi masu tsoron Allah su kewaye shi wannan yake nuna mana kaga su sun yi mulkin su ne suna neman yardar Allah ne ba yardar wato dan adam ba amma an yayin da aka tara jahilai wanda ba su san komai mana addini to kwaba za su yi ta yi duniyancinsu za su yi ta yi su ta saba Allah a zo a yi abin da ma za a saba Allah ba su damu ba ko su kansu ma su yayibo su jajibo abin da zai cutar da addinin Allah ya cutar da musulunci suna shugabantar musulmi suna wakiltar musulmi amma su zo su ɗauko ko doka ko wani tsari da zai cutar da 'yan uwansu da suka zaɓe su ba tare da lura da addinin su ko al'adarsu ko makomarsu ba aljihunsu kawai shine a gabansu shi yasa muke cikin wahala muka kasa gane ina za mu kai saboda mun saki hanya in ne muna so mu ga daidai to mu nemi daidai idan ku muka saki hanya to zulumatu ne ba'dha fawqa ba'd duhu ne zai ta dukan duhu Allah ji kan Umar wa kana al-qurra'u ashaba wato majalisi Umar wa mushawaratihi abokanin shawararsa قبولا كانوا أو شبانا نعم أي da majalisar dattawa da majalisar wakilai da na yara wancan tsofaffi ne wannan amma majalisar dattawan nan ya kamata a gyara mata suna wallahi ko da yake bai kamata a ji a baki na ba eh Allah samu ga dattijan takan eh da aka ce dattijo to ana tsammanin a ji alheri a samu sauki a samu ci gaba a sha'ani to shine sai yake cewa faƙala uyaina libnu akhihi yabna akhi laka wajhun inda hadha al-amir ya kai dan uwana shi uyaina ibn hisan kenan ya gaya wa dan uwansa ya ce wato kana da fuska a wajen wannan amir yana nufin wato umar kenan wannan uyaina ne ya gaya al-hurr bin qais ibn hassan kana da fuska kana da matsayi a wajen wannan shugaba wannan yana nuna ko a daɗin ma akwai waɗanda za ga suna dab da shugaba suna kusa da shi do Allah fasta'adilli alaihi ina neman ka neman mun izini ina so in ga Umar ina neman ka ba ni dama ka dan nema mun izini tunda kana iya zuwa kusa da shi da wuri to ka ce ina so in gan shi fasta'adilli sai hurru sai ya ce sa asta'adinu laka alaihi ni ko zan neman maka izini ka je ka gan shi ابن عباس كي شاف استأذن الحر لأيينة فأذن له عمر حر يزني من إذني قال لم أنسى أيينة يجي وأمير عمر شوا قابقو كان لشينا سوزي قانا لكي عمر كما يمس إذن يتي بسم الله فلما دخل عليه قال أشي مالا زوائي يجي سوكي وسيدنا عمر إنجي ya gaya masa magana mara daɗi kun gane hadisin ya fake da dan uwansa dan majalisar Umar ne tunda bai sai je tinkari Umar haka kai tsaye ba ya gaya mai bakar magana sai ya ce a neman masa izini zai gana da Umar kamar zai kai mai wata bukata ce ko wata shawara zai bayar mai amfani ya shiga rigar masu mutunci da kima ashe zai je yanka tsiya ne kuna gane halin mutane ko na sha gaya muku a karatu in fa ana yin karatu ku rinka fada da gwagwalwarku ku daina tsayawa akan iya nassin da aka karanta ku rinka gane cewa kenan wannan yana nuna ɗabi'a ta ɗan adam wani zai iya shiga rigar mutunci zai ci mutuncinka ko tunda an yi wanda suka fi mu kenan wannan yana nuna cewa wani zai iya fakewa da ya biyo ta hannun ɗanka ko ta hannun yaranka ko ta hannun iyalinka ko ta ya zo ya keta mutuncinka kenan wannan yana nuna mana muhimmancin yin taka tsantsan kenan a rayuwa ko ya zo me yi ko ya zo leƙen asiri komi zai iya faruwa kuma duk matsayinka duk yadda kake kana jin ka isa wani sai ya keta inda kake zo ya keta ka ku fahimci wannan to in mutum ya gane wannan a rayuwa to kaga sai zama mai lura yana lura da bangarori da yawa abubuwa masu yawa yana kula da su shikenan wallahi malam sai ga mutumin nan wato shi uyayna ibn has ya shigo gurin sayyidina umar a yace hiya ibn al-khattab fa wallahi ma tu'tina al-jazal bai ce ya amiral mumini ba kai tsaye ya kira sunansa malam shi ne sunan baban shi ya ce na zo maka da bayani ne kamar kamar ka ce dahiya kai wani irin mutum ne ma tu'tinal jazal baka ba mu kyauta ka zo kana mulki kana shugabanci baka ba mu kuɗi aljazal shine al'ata al-kasir kyauta mai gwabi ka gafa ba cewa yin ka yi kaza ka gyara kaza ka yi kaza a shi kawai ba a ba su kuɗi ba a ba mu kyauta ba a mana walfaya kuna ganewa ko? ashe tun ba yau ba ne ba ashe tun ba yau ba ne ba ɗabi'ar ɗan adam yake sukan shugabansa idan baya ba shi kuɗi wani in ka ji zaman lafiya bai zage ka ba to kana sakin kuɗi kana bashi na halal ko na haram in ka ji zagi kuma baka bayarwa to kaga shugabanni ya kamata ko ba su bada na haram din ba su kokari su bada a cikin halal din dan akwai wanda ko halal din ma shi baya bayarwa saboda bala'in mammako to mutane kenan suna sa ido wa shugabansu ya basu duk da fa ba daidai bane ka ce wai ka zaɓi mutum don ya baka kuɗi ko ya maka kaza ya maka kaza ai ba kai kaɗai ke shugabanta ba wala tahkumu bainana bil adal la tu'tina al jazal wala tahkumu bainana bil adal baka ba mu kyauta mai yawa kuma baka yin hukunci tsakaninmu da adalci to wannan fa ka tuno yajin umar cittar umar faɗan umar zafi da umar yake da shi yau ga wani ya zo ya ritsa shi a fadarsa a wurin mulkinsa ya gwaba masa magana an majalisa suna kewaye da shi fagadi ba umar to kasan nan umar sai hakuri ai kawai umar sai fushi ya kama shi kawai ransa ya ɓaci ya ji ba daɗi to damar mutum ne mai fushin yana da zafi ba sanyi ba ne shi gaskiya shi baya iya ɗaukan wasu abubuwa haka yake aka Allah ya shi ai take kawai ya buga umar iska ai kawai umar ya kumbura kawai hatta hamma bihi ya tashi hamma bihi ya kimtsa zai buge shi zai make shi zai to kaga kaga wannan kaga wannan yana nuna in har su Umar ma ba sa iya jurewa ka wani abu to kaga ashe wani lokacin an maka ba daidai ya kamata ka kimtsa kai kan mutum ware da gaske eh Allah ya fi mana gaba daya in kaga zai da ku wataƙila daga baya a ba da haƙuri to ya gama ɗinka shi malam gaba ɗaya ya ɓata masa rai ya san wahalar da yake ya san ƙoƙarin da yake da sauransu duk da umar ya karanta ayoyin a yi haƙuri a yi waye amma yanzu zai shi ma umar zai sai an masa wa'azi yanzu kam to kenan wannan yana nuna mana duk inda ka kai da matsayinka na imani da ɗaukaka watan za a iya kunna ka ka fusata kai wani abin da sai an zo an baka hakuri kenan wannan kuma ba yana nuna wani imani bane yana nuna dan adantaka ai kai mutum ne ai ai kai insan ne kana da damuwa kana da farin ciki akan yi maka wani abu ka ji daɗi kuma akan iya yi maka wani abu ranka ya ɓaci duk imaninka ko annabi ransa yana ɓaci ko ba ka bane ba wato ku gane cewa fa fushi ɗin da yin ɓacin ran ba shine fa aibu ba zartar da fushin ko ƙin yin haƙuri bayan mutum ya fushin shine aibu amma mutum ya zauna baya yi fushi kwata-kwata komai aka yi baya fushi har in an yi rashin gaskiya ma ba za ka fushi ba kenan a'a ya kamata a ga fushinka kamar yadda annabi shi ma ana ganin fushinsa lokaci idan an mai ba daidai ba ba sai a ga fata ma'ara wajhun nabi sallallahu alaihi wasallam fuskarsa sai ta canja ta ja ta tsatsafo da jini saboda an bata masa rai to kenan kaga ba wai imani bane ka zauna kana ganin ana yanka tsiya kai shiru wai kai mai ta kawani a a dole a gabacin ranka dan ka nuna cewa abin da aka yi ba daidai bane kuma yanzu ko a gida ko harkar gida mu'amalar gida duk imanin ka duk takawan ka duwa da sauran ai dole wata ranka nuna fushi in an yi ba daidai ba kai fushi a ce ka ai baba yau yayi fushi baya son wannan abu to gobe ba na maimaita ba annabi ma yana yin fushi ranar sai bace yana fushi amma yana yin haƙuri amma yana yin fushin ne don isar da sako ba shi yasa ya fushi bai ƙaurace musu wata guda to umar da ya himmatu nan kam zai zai rugurguje wannan mutum kuma dama fa umar fa ba karka ɗauka wani mutum ne ƙaramin mutum haka gaggausa ne sadauki yawwa ba irin su abla ibn mas'ud bane abla ibn mas'ud ne irin ƙananan mutanen ne kamar wada haka ga siririta ga gajarta amma umar zabgege ne mai ƙarfi sosai kuma in ya taho ka gan shi jajawur haka yake in ya miƙe sai ka ga kaya ne guda yake tafiya aljamu umar ibn khattab kenan ya tashi ya miƙe kaga maganar shi khalifa ne ko na wannan wannan maganar da ya gaya ya manta yanzu zai ɗau mataki ne a matsayinsa na ɗan adam an masa ba daidai ba an ci mutuncinsa so ba laifi ba ne in an ɓata wa mutum ya yi ƙoƙarin ɗaukan mataki ba laifi ba ne kar a ce wai wai wai wai wai ai ta ɓata mutum ai ta ɓata mutum shikenan bai ɗauki mataki ba shine an yi ɗauki mataki bai laifi ba ko qur'ani ma cewa yake wai na aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi ko ba ka bane in za ku rama to ku rama ashe an ce ai ramuwa ku rama da irin abin da aka yi muku amma Allah ya ce wala in sabartum da za ku yi hakuri lahu khairul lisabirina kaga an bada damar can amma kuma aka dada bada damar ai hakuri wanda ya ga zai iya hakuri in an maka ba daidai ba in abin duka ne kaga zaka iya shanyewa ka shanye in kuma sai kai dukan zaka huce to shirya kai dukan sosai sai ka huce eh warai kuwa dan ka samu sauki ka sace shi kenan ya tashi hatta hamma bihi faƙala lahu alhur ya amir almu'minin sai shi alhurru ɗan uwan wanda ya zo ya rashin kirkin wanda kuma nemi izini a shigo da shi mara kirkin utuba ɗin uyaina kai ko ya ce ya amiral mu'minin sai ya tunatar da shi ya shugaban mu'minai amiral mu'minin inna allaha ta'ala qala li nabiyhi ai Allah ya gaya wa annabinsa ka manta ya ce khudil afwa wa'mur bil urf wa a'rid anil jahilin malu shahid kenan ka kauda kai ga jahilai ba Allah ya ce manzon Allah ya kauda kai ga jahilai ba عارض عن الجاهلين سيتي wa inna hadha min al-jahilin wannan uyaina ibn hisan din nan yana cikin jahilai yana cikin wawaye in an ce al-jahilu akan fassara shi da jahili akan fassara shi da wawa to yana cikin wawaye shine imrul qais yake cewa ala la yajhalan ahadun alaina fa najhalu fawqa jahlil jahilina kar wani kar wani ya mana wauta in ji imrul qais kenan ya sha giya ya koshi tab ya ce to karfa wani ya zo ya mana wauta a nan to mu in aka mana wauta muna yin wauta sama da wautar wawaye fa najhalu fawqa jahlil jahilina to sai mu yi jahilci sama da jahilcin wato sai mu yi wauta sama da wautar wawaye to kar a taba mu mun an mana ɗaya to muna goma muke yi in ji imrul kaisi to shi yasa ake tsoronsa baya taɓuwa in aka ji mai rauni kisa yake shi ƙwarai da gaske shi baya iya rama gulando da gulando ko in an mai gulando to kafa zai cire warai ko yace to saboda haka kar a taba mu a kyale mu kurin yawwa to ko a cikin mutane ma ai kaga akwai wanda zai gaya muke ce kaga kai harkar ka na itawa kar ka biyo layi na in ka biyo layi na ni nike ka zan yi in ka samu tsagera yana da kyau ka gaya mai wannan karatun ya gane ka sa akwai marasa kunya waɗanda ba su da mutunci ba su san mutunci ba to sai a haɗa su da wato wato masu rashin mutunci da za su murkushe su su maganin mutum kawai ana karanta wa sayyidina umar wannan aya subhanallah wallahi ma jawazaha umar wallahi umar bai iya ƙetare wannan ayar da aka karanta masa ba hina talaha alaihi الحر كان يعني عند الحر كان تمسوا النغاية وكان وقافا عند كتاب الله عمر يا كسن شيمي يوان سياواني عند لتابن الله يسير شي يا جمدي بن إسكا زي دو متاكي أنا جامس وانا آير سي چت سي سيا شي كان يا حقولي شي كان نزن شن يقاري أنك عليش أي أنك عليش ina to kaga Allah ya maka albarka kaga kaga kaga amfanin ka sa mutanen kirki a kusa da kai kenan in ka sa marasa mutunci shedanu to su za su zuga ka kai ta auka yanzu ba gashi kuna ganin abubuwa na zahiri ba ba ku gani ba ba kuna kuna yana ta faruwa ba eh ko sai na bayani ne ai ta auka ai ta shirme kaga an saki wani bayani kaga na auka na rashin hankali babu tunani a ciki babu shawara da mutanen masu hankali masana babu kawai sai dai kwadam kaji an ce an yi kaza shikenan kawai kuma tunda an ce ai biyayya a hakura a ita biyayya a ciki gashi nan ai irin shirma me illar rashin kawo mutanen kirki a kusa da kai ko din ma masu zaben ba mu zaɓo mutanen kirki muka je muka haɗa su da waɗanda za su yi mulkin taron ina abin da ke faruwa yi ƙwarai kuwa yi yanzu jiya jiya ai kuna ji na malam abdulhab yana faɗa sun je sun gaisa da shugaban ƙasa ana magana akan matsaloli da waye da ake ciki da sauransu ake faɗa a gabansa gwamnati ta ba da kuɗi naira biliyan 500 ka ji wannan kuɗin biliyan a sai abinci a taimaka mutane saboda wannan harkar corona din da aka zaunar da mutane amma ina kudin suke to kaga yanzu wani wanda bai sani ba sai ya zauna je ta tsinewa shugaban kasa yana zaginsa ya ce ya bayar ka kuma ai zai iya bi gida gida gida gida ya ce an bayar ba za su zo su kawo mai takarda dole abu ne takarda su ce an biya ajiyan wani nan wani babban dan siyasa a nan gurin a nan ko ina jin ya tsaya ma ko takarar gwamna ne ko mene a nan a nan ya zauna ya zo yake ga mana Allah saka da alheri hudu nan da kai ya ce wallahi ni din nan na tura a siyo min indomi aka siyo min sai ga katon din indomi aka je aka siyo min gashi an rubuta pre covid-19 kenan har an sa an buga indomin don a raba mutane amma sun kai ta kasuwa sun cinye ba abin da suka iya illa su rufe mutane su shekar aji jami'i ko su rufe makaranta amma taimakon yana ina sun cinye kudi ake samu a harkar ai kudi ake samu yanzu sun cinye wancan kudin ne yanzu bari su da ninki mai mutane a daɗa sako musu wasu kudin shine sirrin a jiya jiya dinnan shekaran jiya jiya dinnan aka yi magana ba mu da kirki halinmu bai da kyau yasa in mutum ya kuskura aka ɗora shi akan wata gada ya je yana tsine wani ko yana la'antar wani mutum ɗaya to za ka yi sabi da shi yan uwankan nan da kake gani wasu da kake gani wakilai ɗin nan da shugaban nan ba su da kirki in kuɗi ya zo shiru suke yi su rinkime shi kirim kuma a zo a zauna da su a ta zagin wanda za a zaga ɗin amma su suka cinye kuɗin yanzu ba ana cewa ba da taimakon noma ba taimakon nema a taimaka kudin da aka sake a bawa manoma a taimaka wa manoma kudin ya isa da masu ƙananan sana'o'i biliyoyin kudi ne mutum ɗaya ba za a iya bashi biliyan ɗari a cikin kudaden mutum ɗaya biliyan ɗari naira miliyan dubu dubu dubu sau ɗari wani a bashi hamsin wani a bashi ashirin wani a bashi talatin kudin suna nan barkatai amma waye zai samu wannan kudin nawa za ka sariyar kafin a baka kuma kuɗi ne fa ka'ida ma ce akai a bada su ko kuɗin ruwa babu akai idan aka baka wannan kuɗin malam a ka'idar ta gwamnati in aka baka wannan kuɗin biliyan kaza ɗin don ka inganta sana'arka da masana'antarka ko kasuwancinka ba za ma ka fara biyan wannan kuɗin ba sai bayan shekara goma kuma shekara goma nan fa idan ta zo ka ce baka shirya ba baka gama haɗa jari ka abin nan ba za a ƙara ma shekara biyar sannan ka fara biya daga ƙarshe ma wasu yafe musu kuɗin ake yi me amfanin ba da wannan kuɗaɗen masu kamfanoni saboda gwamnati tana ba su wannan kuɗi tana ba su wannan kuɗi don su ɗauki ma'aikata da yawa su rage yawan jobless wanda ba su da aikin yi sannan a samu mu production a ta fitar da amfani a ta fitar da kaya in kamfani ne ta producing kaya ya yadu a cikin al'umma a rage talauci a cikin mutane da yawa wallahi daga cikin 'yan kasuwan nan manya masu harkar kasuwancin nan da wallahi suna karban kudin nan a yanzu kuma a wannan gwamnati suka karba amma da su ake zuwa kuma ake zagi cewa a bayarwa ƙananan 'yan kasuwa suna cikin kunci suna cikin talauci suna cikin rashi shine abin da ke faruwa ba mu da tausayi ba mu da jin kai mutum ya zo ya ta tara kuɗin ya ta tara kuɗin kuma Allah ya jarrabe shi da ciwo dare ɗaya in ya yi dogon numfashi sai ya tafi dare ɗaya so harka ta shugabanci da gudanarwa yana da wahala yana da wahala ba ƙaramar wahala ba abubuwa ne ake yin su ga sanan wanda za su ba aka tsoro yanzu ka duba malamai a gari guda a zo a ɗebe yara kusan 340 a makaranta guda yaushe da mota aka zo a da tirela aka ɗebe su a da me aka ɗebe su ina jami'an tsaron garin a kora su aka yi kamar awaki aka ce shiga daji a wannan a garin da duk a dajin da duk inda ka yi awa ɗaya awa biyu awa wani ka tarar da wani ƙauye ko wani makamancin wannan a ɗebe su a tafi da su kowa ya yi tagumi ya zuba ido yana jiran ana wayo Allah an shiga uku ‘ya'yan iyayensu sun shiga uku suna ta abin nan ana ta ya za a yi gwamna da kansa ya fito yana roƙo yana magiya sai da ya je ya nemi haɗin kai da wasu aka je aka san ƙulle-ƙullen da aka yi aka sako yara ta san me yasa Allah yake wannan su ɗin shugabannin su ɗin ba su ji tsoron Allah suka tsaya akan gaskiya ba shi yasa Allah ya sa ƙanana wanda ba su kai sun kawo suke zuwa sai da suka gada ba akwai hakkoki da mutane da ba a ba su hakkokinsu ba to shi yasa duk lokacin da baka rike girman ka kai rike adalci ba to sai Allah ya sa karamin mutum ya ta gigita ka mutum zai zo ya ta zalunci ta yanka tsiya ya koma gida matarsa yar karama ita za ta ta sarrafa shi wallahi kuwa sai yanta ta sa masa ciwon kai da hawan jini shi ko nan gashi nan yana ta azabtar da al'umma a ƙasa guda ko a gari guda ko a jiha guda amma yana shiga gida wannan yar matar yar karama ba yadda zai da ita sai yadda ta ga dama za ta yi da shi haka abin yake ko ka bi Allah ko ka bi dan adam Allah ka yafe mana Allah ka samu asu da abubuwan da suke faruwa a cikin mu ya daɗa maimaita ayar ya kawo riwayar Abdullahi ibn Zubair yace khudil afwa wa amur bil urfi ma anzalallahu illa fi akhlaqin nas wannan aya Allah bai saukar da ita ba face don ta bayani akan ɗabi'a da halin mutane shine akhlaqun nas ɗabi'ar mutane ya kawo hadisin Abdullahi bin Barrat daga Abu Usama Abdullahi ibn Barrat shine Abdullahi ibn Amir ibn Barrat ibn Yusuf ibn Abi Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari jika Abu Musa al-Ash'ari ne an ce da shi al-Ash'ari saboda shaharan kakansa قال حدثنا أبو أسامة شين حماد بن أسامة شيكم لك مالا من هشام يشي أخبرني آه an abihi hisham din daga babansa urwa ibn zubair daga dan uwansa abdullahi ibn zubair yace amara allah nabiyahu an ya'khudha al-afwa min akhlaqin nas anan ya dada fassara ayar cewa ana fassara afwa din da afwan da muka sani a can kuma da farko mun fassara ta da al-fadlu wato falala karin abu ko wani abin da ka same shi ba tare da kawo wahala ba Allah ya kawo maka na arziki karba a nan kuma ya ce Allah ya umarce shi afuwa daga cikin wato ɗabi'an mutane au kama ƙala ko kuma kamar da yadda ya faɗa khudil afwa wa'mur bil urf kai umarni da abin da yake sananne ne wato a shari'a ka kau da kai gaban jahilai inna allaha amarka an ta'afuwa amman zalamaka karin fasar aya kenan Allah ya umarce ka kai afuwa ga wanda duk ya zalunce ka wa tu'ti man haramaka kuma duk wanda ya hana ka to ka bashi wai idan mutum yana maka rowa ha in ka ganewa ne baya son baka nashi to kai in ka samu bashi sai ka koya masa yin kyauta watakila yana da ƙarfin yayi amma baya yi to sai ka ɗauka ka bashi ko ya karɓa ko bai karɓa ba ne in mai hankali ne ya ɗau darasi ko kuma baya baka baya baka to kai kuma in ka samo ɗin ka yaƙi zuciyarka ka rufe ido ka ce ai baya bani baran bashi ba ɗauki ka ce ka kai masa ka bashi wanda yake maka baƙin ciki kar ka samu wani abu to kai ɗin in ka samu ɗauki ka kai masa ba dan halinsa ba mu ma din Allah yana bamu ne ba dan halin mu ba da cin da sha da lafiya da duk abin da ubangiji yake bamu da ya biya halin mu ne da ba zai bamu ba to wannan yana iya faruwa kamar misalin fassarar wannan kenan Allah ya kan iya jarrabanka wataƙila ko da yaro ko da iyali ko wani a ƙasa da kai baya kyautata maka baya maka abin da kake so to kuma kai ne babba to sai ka yi afuwa in ka samu ɗin ka bayar hakan dai zai zo yana yi ya je gidan ya ci abinci watakila wata ran ya ji kunya ranar da za a mai ukuba kuma ba laifi a ɗan masa ukubar don ya gane a ɗage masa kan batir yawa ya gane cewa lallai batir yana buƙatar caji wannan ba laifi ba ne min babu tadib wa tasila man aka kuma ka sadar da wanda ya yanke zumunci da kai wanda ya ce baya yi da kai wani baya zuwa gidanka bai taba kawo maka ziyara ba baya alaka da kai kana ga kamar yana gudunka ko yana kinka to kai kuma kawai kwatsam sai ya ganka a gidan shi ka kai mai ziyara ko ya ma faɗa ba ni ba ne to kai wata ran a ganka a gidan shi kuma ka san mutane suna da haka suke ɗabi'arsu daban ne wani haka kawai sai rinka jin haushinka ka san me tare kuka taso da shi Allah ya maka wani rufin asiri ka shagaltu da wasu abubuwa kawai sai ya ɗauka wai baka san sa ne haka mutane suke ko ka canja masa ai wani ya samu duniya ai wani kaza kaza kaza da sauransu waye waye sauransu to ka samu duniya kamar yaya haushi yake ji yana a ransa yana damuwa to sai ta gaba da kai to irin wannan ka gane to wata ranka kai mai ziyara kwatsam sai kai masa gida ka gan shi a gida kuma in kana da wani abun ma ka ɗauka ka bashi in Allah ya tuno da kai kai masa wani abu na kyautatawa na ihsani wani yana alaka da wani malami suna tare da shi haka sai ce wani kwana biyu ban ka ba ce a ai mu yanzu kafi karfin mu yake gaya malamin ke ai kafi karfin mu ce kamar ya ce a kai da za a zo gaishe kama bai zai yi ba mutane an hana an sa wani abun nan ana ta abun nan ka je kai harka ka mu mai tamu kawai ya ce a to me ya faru haka a kafi karfin wallahi kawai sai mai da abun faɗa to halin mutane sai an yi haƙuri da su kaga shi ya zuwa nan watakila malamin shi bai ma san ko yana zuwa su gaisan ba ko waye da sauransu ko watakila an samu rabuwa ko na makamancin wannan mutane ba su fiye ba da uzuri ba gaskiya eh eh kwarai kuwa magana zumunci ce kuma dole ne rayuwa kake gani duk yanda kake gani Allah yakan iya jarraban ka duk inda Allah ya baka wani matsayi dole fa sai ka canja dole ne yanzu abokinka ne Allah ya bashi ɗaukaka ya samu arziki yana harkar kasuwanci yana kaza yana yawan tafiye-tafiye baya zama dan Allah ba dole ka daɗe ba gan shi ba ko kuna zama tare kullum yau da gobe yanzu kuma ya samu abin da zai yi kaga dole ya zama baya tare da kai dole zai tafi can ya bugo nan dole ya can kuma ya zama bizi iyalinsa ma ba lallai same shi yadda suke so ba da wani sauransu to kai kuma ka kullaci fushi da shi da faɗa da shi cewa ai yanzu ya yi ƙarfi ya watsar da mutane ba abin to ai bai zai yi ba wancan rayuwar da kuke da shi a da kuma yanzu ya maimaita maka zaman da kuke na majalisa zaman hira zaman waye zaman waye sauransu kaza da sauransu wani dan uwa wata haɗuwa da shi a ƙauye wata rana mun je abin nan ziyara abin nan karatu ne ma muka je kai na je karatu haka tafsiri ne muka je na gaji a lafiya kar kwana biyu sai alhamdulillah to zan zo mu hira na ce a'a wallahi ba da lokacin hira shi kullum ya zo musu ya ce to in ma da ce zai zo mu hira sai zo ya zauna mu wajen awa ɗaya ana ta abin don gani kuma ina cutuwa gaskiya na ce wallahi ba zan iya ba awa guda an zo zauna muna hira me za mu faɗa ni ba littafi ka biya maka ba to shi ma ɗin haka muka yi ta aboki ne tare muka yi makaranta muka yi yaranta da shi da wasu sauransu to shi ga hanyar da ya ɗauka ni kuma ga inda Allah ya ɗora ni wai kawai sai ce wai wai zan zo ina karatu kawai sai zo ya sallama a kofar gida zauna mana da Allah zo mu yi kira mana da Allah sai ce wallahi wallahi sai ni gani abun ban gane ba ni ba ban iya wannan zauna mu ta hira da kai na ce wallahi ba na a duniya ba wanda nake zama na hira da shi wallahi ba na yi saboda ba da lokacin wallahi haka za ka ce to yanzu shi kenan mu yanzu ka tsallake mun kenan ka abin da ce ba ba wannan ba ne mun dai gaisa dai kaza kaza sauransu ya tafi a da fushi yana ta damuwa ya je na gaya wa sauran yan ya ce a kar ku je gurinsa baya kula mutane ce kai dai malaman nan ka ji su kawai ce kai dai Allah zai sauke kai dai ka ji kawai ji kala kala kala amma ina ka je gurin sa bai zai saurare ka ma ba zai saurare ka ba to shi sauraron shine ku zauna ku hira a share ke a ci gyada a tsaya a bakin kofar gida mata suna gani ana abin ana yaushe mutum zai zauna yi wannan kana da nauyi akan ka ai ba za ka iya yi ba wallahi ai ba za ka ai ko matarka da kake aurenta ai sai dai ta yi hakuri wani abin ai a dai zama a ci abinci dai a dan gaisa da yan abin nan amma zama a ta hira gawai to hiran kuma muhasab alai anta muhasab alai duk inda ka zauna a majalisa ka zauna duk abin da ka faɗa fa ana rubuta sai an tambaye ka kai ba karatun littafi kake ba kai kai ba harkar kasuwanci kuma harkar nema ko noma ko na kuke ba kawai mutum ya zo ya zauna ya zo hira ko mutum ya wanke riga wai yana tafi majalisa a ina mai hankali ina zai wannan abu ai bai zai yiwu ba Allah ya mana afuwa Allah ya fi mana khudhil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin gobe insha Allah sai mu tashi tafsir suratul anfal abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwa wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh